إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haduwar mu a markazin ahlus sunna wal jamaa wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata goma ga wata na rabiul awal hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da ishirin da takwas ga wata na sha daya shekara dubu biyu da goma sha bakwai yau insha Allah za mu yi darasi na dari da goma sha tara a cikin littayi alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitab aziz darasi na 119 a darasinmu na 118 ƙarshen karatunmu dai mun tattauna an sha bayani na kai da kawowa na ma'anar hul'i hul'i na mace da take ba da kuɗi a sake ta mana ta mai dama kuɗinka na sadaki ko dai sama da haka dai mai da saki kambacin wata masanya na wani abu da aka ba mijin wannan bayani ya gabata na wannan saki ne wanda mutum ba da dama kome kuma cewa ba a mai matsayin ba sashi a lissafin saki misali kayi saki daya ko kai hul'i daya ko kai saki biyu kaka hul'i hul'i bayani ya gabata ne kan cewa bai matsayin saki wanda za a lissafa daga cikin sakin da kawa mace wannan ne ya kama ganganin malamai magabata ya rihe dai da hujjoji na wanda ibn qayyim ya kawo cikin littafin shi zadul ma'ad wanda kuma shi ma malamin akan wannan figiyun yake na cewa hul'i bai cikin lissafin saki kurin rabuwa ce rabawa ce aka yi dalilin wani abu da aka ba miji kuma da bayanin shi hul'i iddar shi idda ce ake jini guda ba jini uku ba wannan shine bayani da ya gabata sai kenan sha Allah yau za mu tashi babin sabo al'idda al'idda ma'ana saki an haka yi saki domin haka yi saki bai halitta mace ta yi wani arme akwai wani abu da Allah ya ɗorawa mata sai ta wannan lokaci kayan ta wani arme kuma na zaga ba don komi ba saboda kame dangantaka ka a gama wannan dangin da wannan dangin ko a ɗauke dangantaka tana a kai ta nan sake su kowa don allah subhanahu wata'ala ya shirya wa ɗan adam tsari na zamantakewa na uwa da uba da kaka da jika da dangantaka dai don in babu idda kin za iya ɗauko ɗan wannan a ba wannan dan wannan gida shiga wannan gida ko ga mai da a hana shi a ba wani shi za ka sa wani lokaci wanda mace za ta ɗoka shi yasa ma kake ga kamar magana da ake samu wajen magabata na masa'alar idda ta mazinaciya duk da wasu mazhaba a nan ya shahara suna ɗora mata idda amma kamar cikin magabata abubakar sadiq ina ga da umar ne cikin magabata suna ga mazinaciya ba idbatar idda illa istibra'i wanda kon kai ma kaka dauki dan wani ka sa gidanka shi dai wata lokaci na ake sa dan a rabe wannan da wannan shi yasa aka dora wa matan mu idda to wannan idda ce za mu fara bayani akan ta insha Allah yace al idda ta'arifuwa me zai ma ta'arifin ya gaya maka me ake ce ma idda inda za ma tambaya malam menene idda to ga ta zai bayananta a wannan wuri ya ce al'iddatu ma'akuzatun min al'adad wal isa asalin kalmar an ɗauko ta a loga ta larabci daga adadi kaza abin daidai da ake lissafawa adadi ko lissahi daga nan kalmar ta huto ayi ma'anan magana ma tusir mar'atu wa ta'uddu min al-ayyam wal aqra ma'anan magana anan da aka yi magana an samu ta daga adadi ko lissahi yace ma'anar magana ma tusir mar'a abinda mace take lissafawa take kididdigewa wa ta'uddu ta lissahi min al-ayyam wal aqra na inda ake bukatar kwanaki ne ko ko inda ake bukatar jini shine idda kwanakin misali mace mai wata ko kuwa wata ke idda da jini wannan lokacin shi ake kira da maganar idda yace wa hiya ismun li muddatin tatarabbasu biha almar'atu an at-tazawij ba'da wafati zawjiha aw faraqihi laha shine sunan al'idda sunan wani wata mudda ce wani lokaci ne wanda ta tarabba su bi halmara wani lokacin da mace ke zaman jira wanda an tazawij mana wadda ta zaman jiran yin arme mana ba ta yi arme ba ya ta ɗauki wannan lokaci ba da wafa ta zaujiya a wasu raƙi ilaha wannan jiran da za ta yi bayan mutuwar mijinta ne aka ɗora mata kwanaki ko kuwa bayan ya rabu da ita shi dai imma mutuwa imma rabuwa a nan wannan kwanakin da mace take kilgawa take da sayi na zaman jiran arme dalilin mutuwa ko rabuwa su ne idda ya ce in ma bil wulada au bil aqara au au da ashhur wannan zaman jira iri uku ne wata za ta yi jira da aiwa kenan mata kenan da aka ma saki da ciki ita aiwa shine iddata au bil aqara ko ko mai jini jini uku in saki ne iddata kenan in wul'i ne jini guda awul ashhur ko kuwa mai aiki da wata don tsuwa ko don yarinta take mana ko da maka Allah yi ta ita ke aiki da wata wannan su ne abin da kira da idda kwanaki kira a takaice kwanaki da mace ke zaman jira wanda ba ta arme dalilin mutuwar mijinta ko sakinta da aka yi wannan zaman jira da take yi su ne idda imma zaman jiran aihuwa imma zaman jiran kwanaki imma zaman jiran jini goma ce watan suna kwanaki ba ya ce to an wa'uwa ita wannan idda nau'i wajen zaka maka nau'i nau'i ce kinan ba kala ɗaya bace ba daban-daban ce kashi kashinta kashe-kashen zama ce kashe-kashen idda ya ce wa mamata ana zaujuwa fa'iddatuwa arba'at ashirin wa ashar dakhala biya am lam yadkhul wadda mijinta ya mutu ma mata anha zawjuha matar da mijinta ya mutu fa iddatuha iddar da zata yi zaman jira da zata yi arba'at ashhur wa ashar zata yi zaman wata hudu da kwana goma wannan duk matar da mijinta ya mutu haka zata yi dakhala biya am lam yadkhul ya shiga daki da ita mana ya kwanta da ita koko bai kwanta ba da ita in dai tana matar shi kullum za ta yi idda za ta yi zaman jiran wata hudu da kwana goma ba irin misali da ake kullum arme misali mutum na wata ƙasa ko ya kullum arme kayan a tare a ce a kullum a zama guda a ƙare ana jira ba kata ba wannan shi ake da ko da ɗaya ya mutu ko da wani kullum tana balle a ce mutuwa ce kai da ka mutu kullum dole ta yi idda kuma ta ci gado in dai an kula arme ko da ba a kwanta ba sabanin an saki ne ba a kwanta ba zama ga bayanin saki a gaban insha Allah kenan shi saki kurin in dai mace mutuwa ne duk matar da ka arma ka kwanta da ita ba kwanta ba da ita kurin ka'ida ta yi idda kuma ta ci gado to na kin misali mutane suna Libya ko suna wani Saudiya wata kasa dai a aiko a musu arme matar ta zama tana zaman jira to wannan shi ne ake magana in dai mutuwa ce dole za ta yi zaman jira na wata hudu da kwana goma ya ce wannan magana dai na matsayin mata ta yi jiran wata da kwana goma liƙaulihi ta'ala wallazi ne tofonu minku mai zaruna a zuwajen yatarabbasna bi anfusihin arba'at ashhurun wa ashara ya kawo ayata bakara aya 234 bakara kenan Allah yake cewa wallazina yutawaffawna minkum wa'inda suka cika ko suka mutu daga cikin ku ma'ana musulmi wa yadharuna azwajan suka bar mata kina ko in ga mace ko in dai ka mutum ta kace kon kabar ta kai mata kabar mace ta koyin ga abin da Allah ya dora mata ya tarabbatu bi anfusihin za wannan mata za su yi zaman jira su kare kansu su yi zaman jira arba'ata ashhurun wa ashara za su yi zaman jiran wata hudu da kwana goma wannan shine haƙƙin din matar da mijinta ya mutu ko an kwanta ko ba a kwanta ba za ta zaman jiran wata hudu da kwana goma in ba mai ciki bace ya ce wannan zaman jiran wata da kwana goma illa an ta kunar madakulu biya hamila inda wannan abin zai saba na nassin na maganar zaman jiran wata hudu da kwana goma sai in mai ciki ci a illa an ta kunar madakulu biya hamilan ba sai matar da akwanta da ita mai ciki jaka ne in matar da akwanta da ita tana da ciki to ita wannan fa'iddatuha bai wada ilhamal iddarta tana karewa da aihe cikinta daga ta aihu an kare idda ta kare amma wadda ba ta da ciki ya ta zama jiran wata hudu da kwana goma wannan bayani dai ya ce ya kala ta'ala wa ulatul ahmal ajaluhun an yada'na hamlahun Allah ce mata masu ciki ajalin iddarsu duk da wannan ya zo sun so ta talak ayata hudu mata masu ciki iddarsu ajalinsu shine an ya da'ana hamlahunna har su aihe cikinsu wannan shine makanta wannan ruwa ta gaba wa anil muswar bin makarama anna subai'at al-aslamiyya nufisat ba'da wafat zawjiha bi layal فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت wannan ruwaya imam al-bukhari ya roto muslim ya roto kalkashin wannan aya ta sutu talaq da wannan hadisi da bukhari ka muslim ya kawo kashi ne hujja madogara ta mace mai ciki kurin in yau ka mutu yau ta ayu ta kare kuma shine mas'ala da makaranta a wancan zantan darasi namu ne inda aka samu sabani tsakanin abdullahi bin abbas da abu huraira da abu salama bin abdullahi bin auf wanda shi ibn abbas da wani aya haka shi yana mas'alar wannan aya shi abu shi ibn abdullahi bin abbas ya tsaya kurin kan zunzurutun waccan aya ta sama ta bakara ta wanda suka mutu suka bar mata mata mazan za su yi wata hudu da kwana goma shi ibn abbas fikihun da yi a wannan aya ya dauka kenan mace ba ta kasa da wata hudu da kwana goma amma kuma ya yarda da cewa in ba ta ayu ba ta dama armi sai ce yake na akalla shi bin abbas a kasar azilai mana mana mai ce mahi tsawon idda in ma ta ayu a wata da kwana goma ko ku in ba ta ayu ba duk lokacin da ciki ya kai ta kwanta kare idda kenan a wajen gidan baiwa ta kare idda kasa da wata hudu kwana goma shi kan wancan aya kuna riki wannan aya sai tsarki ta kurin akan matsayin wala ta hamal dan ta zo ka saki na ko he da kawai mata masu ki idda su ai ciki he da kawai aka saki kidan ba mutuwa ba shi ne shi wannan yaran Abu Salama yace a wannan aya duk ɗaya ne wannan aya sai ta tana aiki hatta mutuwa shine Abu Hurairah ya bada goyon baya ga fa'inta a wancan zamanin ra'ayi ne fa'inta ta wannan yaron abu ce gaskiya ina tare da ɗan uwana wannan yaron na ya goyon mara ya ce ba ibn Abbas na ya goyon mara wannan yaron kan ra'ayinka tunda kowa fiƙi wuce an aiki ana neman zuba nasi yanzu bayan tattaunawa aka ce to a ji a samu an a tambaye cikin gida ko mata a suna da wani labari kan wannan mas'ala amma yanzu kowa ka ra'ayin shi ga na abu huraira da abu salama ga na wannan yaro na ka na abu labin abbas aka ji a tambaye cikin ina ga dan umu salama ce alama umu salama ce in bance ba shi ɗaya cikin matan shi dai umatul mu'minin aka tambaye ta ga abin da ake a masallaci tsakanin abu huraira abdullahi bin abbas da abu salama ta ce yana abu mai sauki ga wanda wani wani caka wani mata caka da baranta ga wance ta ce wani mata su wata salamiya katafata asalamiya wannan matar ta mijinta ya ai- ya mutu wata ruwaya ta ayu bayan kwana arba'in nan bai kama kwana kwanci da su kwanaki ne wata wata ka bayan kwana arba'in kuma ta zo ta kare idda ta yi hama manzo Allah da malaman kaga anan aka samu kirma dogara ya ya anan yaro sai ya- sai ya samu gaskiya ya samu goyon baya fikihun shi ta daidai da sunna aka aji ta Abdullahi bin Abbas inda na suna ke nema sabi ya ce ba suna ke nema nabi ya ce ka za kare kenan wannan su ne madogara wannan aya kenan tana ɗaukan har mace mai ciki kenan mai ciki shi na kace misali allah ya mutum cikawa kana makara matarka ta aihu kullum ta kare idda ta kare kana makara kullum ta kare idda ta akwai dan wani daga ciki akwai wanda ya taɓa samun haka nan ya aihu ana cikin ana ya mutu ana abin kuma ta aihu ba ta kare kun yi mata ayyukan ana sa magana to wanzu da shi ne a nan kurin ya gaya mana idda ta mata da mijinta ya- ya mutu kurin za ta yi wata wadda kwana goma in mai ciki ce aihe cikinta shi ne kare iddanta yanzu sai kashi na gaba ka kuma ta muna cikin anwa'uwa nau'ikan idda hita wal mutallaqatu qabla ad-dukhul la iddata laha matarka ce ba a kwanta ba sai ka fasa ka sake ta an kulla arme ba kai sarki yaje ba kulla arme an yi sigwa an komi an bada ƙa'ida arme ya tabbata ba wadda ba aka bada sadaki aka aije an ce Allah kai mu dan mu arme haka sai ya ce Allah kai mu dan mu dai mujara ya ce Allah kai mu dan mu arme kai nan ba abin da aka yi eh duk abin da aka yi in wani zo ya fasa ba shi an wani wanda ya ga wanda ya ga tsoka zo ya tada ba shi ta ta ci daban ko ta wata daban ko taba ka ta taba ka ya fada ya ka gida ba za ka san gare ya taba ka ya taba ka ya fada ko kai wada ma ya ka dauka ka shi ka ci haushi ya to shikenan ta anan ka ka ba saki bane nan bai cikin nan nan ana magana ka'ida an dan ma'anani kenan an ci dama shine ka'ida an yi tambaya an ba da an amsa kuma sadaki ma kudi ma bashi ga suka shaida yace to matar da aka saki kahin a shiga daki da ita la iddata laha ba ta da idda ya wannan magana da kauli ta'ala dan fadar Allah mai girma da boya cikin azab aya 49 ya ayyuhal ladhina amanu idza nakahtum mu'minat thumma talaqtumun min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha Allah ce ya kuma su imani ya wadda zina manu idan na katun muminat idan kuka arma mata muminai sun matsalakatu muhunna min kabila ta masu hun sai kuka sake su kayan na shafa mana kwanci misali kayan ku kwanta da su Allah ce fa malakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha ku maza wannan mata ba su da wani ba ku da wani haƙƙi a kansu na idda da za su muku sun kare ba su da idda a kansu in dai ka saki ba kwanta ba yanzu ma ka saki yanzu ma ya ta yi arme ba jiran komi ɗan mai takwalan gidan wani miji sabu ya ce wani mutallakatu ba adad da hudu nan kenan ya ga maka dai wanda ake arme ba kwanta ba a hasa ba idda kwar ya ce wani mutallakatu ba adad da hudu matar da aka saki bayan an shiga ɗaki da ita fa ya ce in kanat hamilan in ita ma an shiga ɗaki nan kiran ba mutuwa ba ce can mana mutuwa ce nan ka kwanta da ita sai ka sake ta da ciki fa'iddatuwa bai wajen ilhamal iddarta aihe abin da ke cikin cikinta wannan akan samu gaskiya mu ce ƙeta ce abu ne gaskiya shi da akwai zaluntar mata idan har ka san mata ba ka bukatarta ka gama da bukatarta za ka sake ta ka gama sakin keta mai sakin keta saki mace bayan ta yi sabo aihuwa saboda a shari'a duk matar da take da jini don jini ya tsaya dalilin aihuwa ko shayarwa yau misali mace ta aihu ka sake ta to in shekara za ta in biyu za ta tana shayarwa ba ta fara jini ba ba ta damar armi ba ta nan wani wata uku ta arme tana nan illa kuma wani duka abin rashin duka ana bin shari'a kan baka ba me baka ba saboda inda ana bin shari'a matar da ka saki tana da sabon aihuwa kai kuma za a riki he ka ba ta ci da sha ish karabi za yi cinka da shanta da tuwa da komin ta kanka kaga duka barin shari'a ya kawo abin kara zube kaga inda shari'a kai ma in ka san in ka sakin ba ta wuta ba da kauyanka ka saki ka ta sara ka ta sara kudi mama ta ka kuma ka ba ta ci da sha da komi kaga duk rashin bin shari'a kaga sai mace mace mata wallahi su yi kokari a maku a muku shari'a da littafin qur'ani littafin ku samu biyan bukata ku samu kare mutuncinku ku samu haƙƙin da Allah ya baku kuma da girman haƙƙi kuma za ku samu goyon ba a lubanku kaga wannan haka Allah tsara lamarin kenan to kenan mutum in tsakanin hakan da suke mace to ka sake ta da cikin domin akwai masu ayi ba a saki da ciki a bawar da yana annabi sallallahu alaihi wasallam nasi kare bar labarin talika tahira a hamilan annabi ya halitta sakin mace da cikin tsarki ko ciki saboda ciki an san yaushe aiwata ai da ake ba a cikin kan idda sananna ai idda ita mai ciki an san idda ta aiwa ne kidan haka san baka bukatar ta to tun da ciki ka yanta ayu ka sake ta shikenan daga ta ayu ta kare ta shiga ta shiga zazzarocin ta eh kaka mata ta yace kenan shine wal mutallaqatu ba'da dukhul matar da aka saki bayan saki in kanat hamilan in mai ciki ce fa iddatuha bi wada ilhamal iddata tana karewa da aihe abin da ke cikin cikinta shi mace ya wannan magana li qauli ta'ala wa ulatul ahmal ajluhunna an yad'ana hamlahun mata masu ciki iddarsu su aihe abin da ke cikin cikin su ko da bari dai an kare ba yake cewa bayan wannan aya ta dai kama komi game da da ce ma kaza don a gan da wanda tsarin littafin na magabata malaman sunna duk abin zai gaya maka kaza ya kama dalili yanzu da ya ce maka sakin matar da aka shiga daki da ita in mai ciki ce ayi cikinta ya kama ka aya kuma zai kara maka da hadisi wa an zubair bin awam wannan ruwa cikin sunan bin majah kuma hadisi na inganta zubair bin awam yake cewa an san zubair bin awam yake cewa annahu kanat indahu ummu kulsum bint uqba tana kiran mata ummu kulsum bint uqba tana karkashin kin arman shi iya arman da ita fa qalat lahu wa hiya hamil tana cikin ciki tana tsawon ciki sai irin wannan tana neman rabuwa da shi ita mai dabara ashe ta kusa aiwa ta ce ta yi bi nafsi bi ta talika Allah ina roƙonka ka haranta mana rai da sake daya ka sake ni kurum shi ne kurum ka kama kage kamun komi tana bukata sake kurum sake kurum ya bukata amma sake daya don sake daya yawa daga ba gyara ko ka da kare da ko ka sauran su ashe ita ta kusa aihuwa iyawa ta tana jina kuda alama shi ke nan fitar laka ta daga ya sake ta wata sake daya ya sake daya tun da sa ku saura ko ya sake daya ne sun makarajar da salasai wata masallaci sallah فرجع وقد وضعت يا داوود أيوب فقال ماذا خدعتني خدع الله يا أكي تودريني يا أكي ألا ألا ميلا مغير ويدرتك ألا سكع مني ألا يتما يودريني معنا يا أكي تودريني سيتكس أيوة كنت كمان كنت تامي كنت تامي ودرك تامي ودرك تامي ودرك بيسمى كده بيسمى كوي أشياء ما كوسيكي kuma an kare shi kenan kare ya kare bai da mai ya zama cikin kuma sai ya ta gana kuma su ya ayin sabon tambaya da taraki sabon taraki kage shi ne ce wannan ya aka yi ta yau da reni eh ta yau da reni Allah rama muni shi ne manhaj Allah da reni bana Allah mai da muni Allah rama mu abin da bani makirci na yau dara shikenan to iya ga yawa ko kowa dai tunda an mai dara an mai dara ne iya an bi ba bayan ya ga mata haka sun ma'atan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zuko ya zuko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ba annabi labarin ga abin da wancan ta minuwa ko da wancan mutum tace zan mutum sake daya ka zaka mata ka yi da sallar ta aihu annabi ya ce sabaqa alkitabu ajala ukhtubaha ila nafsiha ya ce an kare littafi ya gaba ya gabata ka da kasa ta ta gabata an riga an kare wurin ka je ka nemi aramanta ka je ka nemi zaka ka tambaye ta in tana so kuma ya saba baka da wannan sabuwar yanzu eh yanzu ta arga ya kare arabe ya kare saki ya yi kuma ta kare idda ta idda ta kare yanzu ka je ka shiga layi ka shiga hudu ba kuma ta abinci to wannan kenan nan mun kisa kama wannan magana ya kama ka wannan labarin da ya kwatanta maka a sunna ya tabbata in dai ka sake mace da ciki tana aihuwa kare shi ka kawai kun sallah shi ko je sallah da wani ba kai je sallah da wata ayu shikenan an kare to haka idan mutuwa ce kai sai ya ce wa in kanat min zawatul haid in wa ita wadda aka sakin nan mai magana mai ciki ce ko to nan ba ciki ba ne tana cikin mata masu haila fa'iddatuwa thalathu hiyad ita kuma a nan iddarta za ta yi hail idda kenan zaman sun sami idda za ta yi zaman jira na haila uku ita ya wannan magana liƙaunihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata da aka saki Allah ya ce bakara kan ayata 228 mata da aka saki za su yi zaman jiran jini uku alƙara wani magana shi ne magana jini magana mai linjayi za su yi zaman jiran jini uku kenan haka ce ma walƙur huwal haida don ka kuma sai ana ne tara ne a iya alƙur shi ne haila kenan haila uku za ta yi ya wannan magana ta ɗaukan alƙur walƙara ana nihin haila ake ni dalilin hadisin aisha ruwayar da abu dawud ya ruto duk wanda ya tabbata kan haka ya ce anna umma habiba kanar tustahad fasalatin nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'amaraha an tada'a salata ayyama a ƙara'iha wannan asha take ba labarin cewa umma habiba tana jinin istihada jinin rashin lahiya na mata jinin cuta rashin lahiya sai ta ma'ana tambaya mai hukuncinta sai annabi ya mata umarni an ta da'a salata ta bar sallah ayyamu a ƙara'iyya kwanakin jininta ga annabi ya fasar alƙaru ba tsarki ba a jini kenan ta bar sallah kwanakin da take jini na shi ma'ana kenan tafsirin alƙaru cewa ana ne alhaid ya ce fa'in kanat tsagiratan latahid in wa in zana maganar ita malace matan da aka saki su yi zaman jiran jini uku a yakan yi a samu wata bata jinan dalilin yaranta ko tsohuwa ko da makallaita ya ce fa'in kanat tsagiratan latahid in wannan yariya ina kima sa da kima sa da ƙananan yara armi akwai wasu wurare tun tana shekara biyar ma bakwai a ba mutum akwai masu zaman su ajiye ta tana nan gida cikin da na komai amma basu ma basu ma bukatar ta amma tana nan cikin arman su suna nan matarsa da kurin kuma da annabi yar Aisha da farko shiga tana gidansa kayan kata a tana karama karamata na ga alama mutum shiga shidda alama shidda alama kaya tana shidda a karama tana shidda sai a tara ne ku kuma kata kenan ana iya arme a barata gida to yarinyar shi dai karama ce mana ba ta kai jinin haila ba aka mata arme shi ba kenan musulunci bai hana ba arme a lokacin kayan balaga aw kabiratan kad ya isa min min haid ko kuwa ta yi shekaru wanda ta huce kwanakin haila mana ta huce mana ta yanke kamna kwanakin haila sun kare an samu mace misali ta shekaru mata ba shekara mutane hamsin ko hamsin ba hamsin baya bai bata jinin haila kenan kwanakin haila sun kare to irin wannan ko ko nan bika ba akwai matan dama akwai matan dama haka Allah ya su daman su ba su jin haila akwai su kun san ta musamman tun lakon haka suke musu jin haila kuma mahiwa ce mahiwa na musa haiwa to kenan shi dai duka dai matar da batta haila da ɗaya ne ko dan kananta ko dan shekaru ko ko dama haka Allah ya ta ya to irin waɗannan mata ya ce fa'iddatuwa filasta ashur su iddar matar dan karama ce ko shekaru ba ta haila to ta za ta yi idda da wata uku ya kawo kala ta'ala wallahi isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhun filasta ashur wallahi lam hidin Allah ya ce mata wallahi isna min al-mahid mata da suka yanke kamnal haila min kiran wallahi ya isa min mahid min sa'ikum wa inda suka yanke kamunar haila daga cikin matan ku mulai in ratabtum inda kuna shakkal haila su to dan nan mai matsala sun san zuciya su da mun san iddar mace mai jini to wata bata jini ya bi ba san ba ya zasu ita shi aka wani magana kenan aka kawo to ga ma iddar in kuna shakka kusan iddar ta ba da ku sani ba to ga iddar matar da ba ta haila ita wacce da aka ta bakara tana magana mace mai haila to wadda ba ta haila ta yanki kabinan yin haila daga cikin matan ku in ta in kuna shakka iddar su to ga iddar su fa iddar ta hunna salata ashhur za su yi iddar wata wata uku to wa'annan mata kaga wa'anda suka yanke kabna hita wallahi lam hidin kuma he kuma da matan da daman ba su haila imma dan kananta ko ku haka Allah ya ta kenan mace wadda ta tsuwa ce ita ta kai ta wuce shekarun jini dan mata suna kan shekaru su su jin haila dan suna yin antare su su jin haila mata kenan matan da ta kai shekarun ta wuce jin haila ko ko karama ce ko da ma ka Allah ya ta to wannan sunan Allah ya ce fa'idatuhun ta ashhur ta ashhur wasu za su zaman jira na wata uku kenan a nan ne kurin ake idda da wata uku amma iya ga mutum ya tambaya ta wata uku akan samu wata mace za ta iya za a sake ta yanzu bala sakin sunna ta kare idda ƙasa da wata biyu ƙasa da wata biyu sakin sunna mace mara misali yanzu mace ta yi jini ta yi tsarki sai aka sake ta iya ba suka tafi yan kwanaki goma sha biyu sati biyu misali ta da jini sati biyu ta jini daya ta yi kwana misali biyar ko hudu ko biyar ta tsarki iya ka yan kwana ashirin ta jini kai ga a wata ɗaya wata wata biyu ta ƙara jini gaba daya wata kuma za ta iya shekara akwai mata masu haila wata uku su yi daya ko wata hudu su yi daya wata wata wata shida ma su yi daya jiya ma tana wani tambaya yau ne ma kai wata kiwon tambaya ita haila ta tana wata uku wata uku akwai mata masu haka ya ce watanni kuma su jini daya kenan to su irin wannan in shekara take shi aka ce mata mai jini ce in shekara take jini daya an ka take ta ya ta shekara uku eh in shekara take jini daya ya ta shekara uku ta kwan ta yi armi eh ya ta jini uku wannan shine abin da yake a wannan wuri na yanzu dai a takaice kenan ya gaya mana kashe-kashen idda ta mace mai da mijinta ya mutu mai ciki aihuwa marar ciki wata hudu kwana goma matar da ba a shiga daki da ita ba aka sake ta ba ta da idda Allah ce matar da an shiga daki da ita tana da ciki iddata aihuwa mata da kwanta da ita ba ta da ciki iddata in mai jini ce jini uku an mara jini ce don kurciya ko shekaru ko haka Allah ya ta wata uku shi ne wannan kwanakin ƙa'ida ta iddata wa'annan mata yanzu sai ke cewa kuma ma ya ji ba alal mutawaffa an ha zaujuwa yanzu mun hara idda mai bayani akan kalolin idda mun hara da mijinta ya mutu don zai koma baya ita wannan da aka yi magana wadda mijinta ya mutu menene ya waje ba a kanta matar da mijinta ya mutu ya ce yajibu alaihal ihdad hatta tanqadi iddatuha wajibi ne a kanta ta bar dukkan abin da yake na ado ba ita ba kwalliya ba sa kwalli ba sa turare ba kumshi har sai ta kare iddata suke man bayanin me da aka ce al-ihdad me ma'anar shi yace wal ihdad huwa tarku zinata wa tib wa libs al-huli wa libs mulawwan min al-thiyab wal khidab wal kuhl yace al-ihdad shine kalmar shi asalin yazo daga barin ado barin kwalliya da sa turare wa libs al-huli da sa wani kwanduga zobanya da warwaro duka wa libs mulawwan min al-thiyab da barin dukkan wata tuwa mai ado mai zane mace mai zane wal khidab da barin kumshi wal kuhul da barin kwalli wannan shi na kisa al-hidat daga na samu kalmar duk abin za a mata ta mata za ta barkanta gaba daya ba kwalliya ba ba ba tarare ba kumshi ba duk da wannan nado ba ta yi shine al-hidat yace wa an ummu atiya qalat كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نقتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطور إذا اغتسلت إيدانا من معيدها في نبذة من كسة الأزفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز أم عطية رضي الله تكبر labarin cewa kunna nunha ke tana nin su matan sahabbai mun kasance ana hana mu an nuhidda mu yi zaman yadda kai na rashin kwalliya alamai ita akan duk wani wanda ya mutu fako salasin sama da kwana uku kenan na menene mace za ta iya samun rasuwa na wani ubanta ko dan uwanta da ko nata na kusa to duk mun tasa mutum daga cikin matsala bai kwalliya bai ado ya za ta zama haka na zaman karatibi to annabi ta ce an hana su su yi zaman zaman yadda kai zaman rashin ado sama da kwana uku illa ala zauj sai mijinki ne duk naki da mutu kake zama na haka na kurin gajar in ba mu sauna kwana uku amma ka dama kwana daya kwana biyu har kwana uku amma kake wuce wannan yace in mishi ne wannan za ta yi wannan zaman jira na rashin ado arba'at ashhur wa ashara wata hudu da kwana goma ba kwalliya duka abin ado ta ce wala naka tahil wala na tayi ba ma sa kwalli ba ma sa turare wala nan bisa sauban masabuga ba za mu sa ba wata tuwa rinanna illa sauba asab sai sauba asab ita mai sa aka ɗarren gobe sauba asab kaman kular ne ba gaba ɗaya ba da muka ce muka ce anan ana irin kaya da ake sa indigo da ake sa wanda ake muka ce wannan wanda zaka nan hori nan tsanwa nan ja kaya ne kular ke ba gaba ɗaya bane ba wanda ake kullewa ka da dutse a sa a sa a yi sa wani abun rini amma ba gaba ɗaya ba ɗaya mai suna maki wannan bana maki mai maka wakan buri wannan da kullu da biyu cikin shi shi dai saba asab nau'i ne na kaya wanda yake ma'ana su a can ana kawo shi ana kawo shi daga daga yaman zanen shi bai da ba gaba ɗaya bane gurin ba gaba ɗaya bane aka mai ado gurin a takaice ta ce wa kada rukhisa lana inda tur amma an mana an mana rangume lokacin da muka kare haila shi lokacin tsaye nan in a wajen tsarkinmu na haila iza tasalat in mace ta yi wanka iza tasalat idana min mahidiha idan mace ta yi wankan haila fi nubuzatin min kusutan asfar an ba ta dama dan guntu nubuza da abu kaɗan nan ku hice kusta asfar kama abu ɗaya ne a nan ruwa ta ka abu ne kust da asfar nau'ikan turare ne guda biyu a wancan zamani an ba su dama irin wannan turare kenan ba mai tashi ban ba an ba su dama kenan a lokacin jini kare jini kare jinin haila mace tana wani kanni na jini a nan aka ba su dama a wajen kusa ko a sunna annabi ya sunnanta wa mata a lokacin wankan jinin haila a sa wani abu na turare a goge gaba mun ce gaba kenan wajen al'aurar na jinin kyauta a sa turare a goge ilanin bayan da ake yi ana wani magana turare irin na da mutum turare mai meku don ka mata su ji mu don an samu matsala ta taɓa bayanin wasu ga na samu matsala mata suka ce na mai matsala na bayanin a radiyo suka ɗauka suka sa turare mai alkol shi mai alkol matsala ce a farji matsala ce akwai ciwo zahi yake yi aka ce na sa suka zaka zan ciki a asalin abun su a cikin turare ne wanda yake mai mai kundin su za ku turare mai mai ba mai alkol ba kenan kan mace ta sa turare mai alkol mai alkol ciwo yake ko ka sa da miji ko ka sa a gabanka zaki yake kenan turare mai wanda yake ba mai alkol ba mai mai dan ka kaja a ƙara samu wata ranta wata mata cinta ya samu matsala kuma da na yi abin da mata suka biyu da magana na sa sun wani hali daban kenan turare wanda yake mashi alkol ana so a sunna ne bayan wanka ta ƙare daga cikin wanka na haila ta goge farcin ta turare to kenan ya ce duk da suna cikin jinin kamar manci abin duk da suna cikin zaman idda ba sa ado amma a lokacin tsarki na haila an ba su dama su sa wannan nau'in na turare a gabansu su dan gogi ta ce wa kunna nunha an tiba'il jana kuma an hana mu bin gawa can turwa ta kanta min gaira azima amma hani ba na wajibci ba a musu bin gawa wannan ya cikin abin da ake magana cewa hani ba na haramci misali kiran kiran in ta kama sun ji amma ba a bukata a takaice don bin gawa na maza ne illa kun mata su ziyara ne aka ba su dama duk da akwai sabanin magabata kan maganar ziyara ƙarshen wata ruwa da ta shahara na la'anallahu za'iratul qubur Allah tsinewa mata masu ziyara kabari akwai ruwaya la'anallahu zawaratul qubur Allah ya tsine ma mata masu ata zawara ma masu yawan ziyara kenan shi ne kamar albani cikin akan zai na albani cikin tashi akan zai na albani haka cikin fatawoyin shi iya bayani me bai mutum misalin biyu shi wancan ruwaya ta za'idatul qubur ruwa bata inganta ba balle a ga masu abu shi kuma wannan ma'anan maganan wannan zawarat yawan ziyara kabri aka na mata yawan ziyara aka na su amma ta kama wata ran ta je ɗan wata mutum ɗan ta ne misali ta bukata ta je wani ubanta ne ɗan wanta ne tana da dama ta je amma ba kullum ba ba a yawan zuwa irin na maza shi ne kullum bambancin saboda ruwa ta inganta aisha da ana ta lokacin da annabi ya ganta wannan wanda cikin dare manzala yana gidanta suna kwance cikin duhu ya sif ita ga ya huto daga cikin ɗakinta a cikin duhun dare shi bisan matakan shi da ya huto sai ya huta zuwa baƙi ita kuma abin mata ji take kowane gida zai shi cikin duhun dare sif sif sif ta biyo shi tana bin shi na bin shi ita gaci gaba kwanta ta ta haka ta abin da shi mata kai ta bin shi abin da shi kai da ba ita ta gaci gaba kwanta ta kai ta bin shi bakin makwanta yi ta kallon shi a makata mata komo ba ta kallon shi ya daga hannu can da ya adda ya adda ya adda da ya kare adda shi ya yi juyo ita kuma a dubu ta shakwa da gudu don tsere don ta kwanta kai gane ta wuta da ya dawo gida ya zuwa shi tana tana tana shika tana shika shika na mai gudu to ya shi lahiya ta ce lahiya ce a ya zan baki a kwance kuma yanzu kiran shi kan ce lahiya lau ce wallahi ko ke ban labari ko Allah masan gaibe Allah ban labari yanzu ko ki gaya mun ko Allah gaya mun masan gaibe gaya mun ta ce a wallahi abin da yau kana ya ce ga abin da kai zan gaya mai wai zai kanta ta ce abin da kamar rasul lahi lokacin da ka wuta wallahi bin ka nayi shine da naje da zaka dawo don ka ganni shine zubo da gudu ya bige ta ta ture ta a shaƙa kira tsammanin zamaki zamaki zalunci ne ya bugun ta yaƙi shi kira tsammanin zamaki zamaki ba zamaki ba zalunci ne kira in je gidan wata kama gina kama ko tuhuma kina ko tuhuma kina kina tuhuma ta ne zan je gidan wata ya bige ta gaji ya ce abin da ya kana mala'ika ne zo mala'ika jibril zo mini mala'ika jibril zo mini muna tare da ke ba ya shigo ba shine ya kiraye na huta da na huta ya ce mini Allah ya aiko shi gare ni ya ban umarni in ji in ma mutanen baki addu'a da Allah ya haska kawai ya haska musu kabarin su da addu'a ta shi ne je ne addu'a abin da kai ne kenan ibn gaza mana naje wani wani gidan mutane kasan mata a takaice dai anan bayan an kare bayan ya tugure ya tugure ya tugure ta haka ba bugu haka na a tugure haka kamar jama'a kamar tura haka kamar tsaye tungura ba ka tunguma eh ba bugu ba ya tungure ya tungure ta ya tungure ta eh ya tura ta ya kai tura ta haka kai ya zaka kamun kaza ya tunkuɗe ta ba ya buge ta ba ya tunkuɗe ta sai a nan yanzu bayan wuta ta kwanta dai ta ƙare bayani abin da kana ta ce to ya rasulallah ka gaya mini me zan karanta in na je makwante ziyara sai koya mata kaga a nan kenan inda har ba a zuwa ya koya mata ta je ta yi shi magana kenan kuma ya wakana aisha a aikace dan wunta abdaman da ya rasu ta je ziyara kabarin shi ta kai ziyara kabarin a takaice dai mata yawan ziyara aka hana su amma ziyara in ta kama ta bukata wani nata tana iya zuwa ta shi to yanzu na yan uwa mai a jumulce wannan nasan hadisin da ya kawo muna cikin maganar ihdad abinda aka hana mace mai zaman idda kurin duk abin da mace kurin a takaice duk abin da ke alaka da kun da kwalliya duk wata kwalliya kurin kumshi ne turare ne wani duk da abin da ke na kwalliya kaya na ado duk kurin ta bari wannan shine na ta ne wata shekara lokacin ake matsala ta mata mata masu aiki da ake cewa ina tana ayin zama ne anan ina da akatorban sati ne shekara ta nawa shekara talatin talatin kada kamar jiya shekara a katarunsa an yi zama a nan meri a da'ayyan an yi zama irin wani zaman a takaice dai abin aka yi dogo ƙarshen da zaman da ya nema wani ya kai ne wani malami ne gona yin jiji muka je na narka shi raka shi ne ba bakon raka shi ne a takaice dai na je mun je a zaman da aka yi an ka masa'ala ta mata me yasa ɗaya cikin malamai na garin babba wanda da ana ana ana karama ne sai ya cikin manyan malamai wanda aka abin shi zama yan nan da ran shi sai aka sai kawo magana ga marigayi Umar Sama'il shine lokacin shirin shugaba yace mata suna kama na jaje idan suna da ciki in suka ana ba su wata hudu kwana goma ana ba ana ana suka wata wata uku ana ba mata kwanje wata uku ne saboda kin da je ana masu turon wace na kwanje me yasa mace in ta aihu in mijinta ya mutu ba ba ta wata hudu kwana goma na idda kin suna so a kai ma gwamnati wannan jaje na mata da mazan suke mutuwa su ma a ba su wata hudu kwana goma tunatu umar sama'il abin lokacin an samu matsaloli ne wanda iso ke rabar lahiya don asalin matsala ta maganar kundin mata ne ana aka wara kusa kusa kusa kun ci iya dare kun ci iya dare an nema ya kundin mata kalmar da ina ma ina ma da wata jarida ta sahel da ina ma da jarida ta sahel da kun ce cewa shi mata kayan ne ce sana musulmi bai ka kundin saba addinin su wala kun ce ce ce mata kayan suna musulmi a nijar ban da wani kundin saba addinin su ya kira malamai ku je ku zama na ku kamun tsarin iyali a musulunci wallahi sun zama kenan katar sun zama da kenan ta bewa lada ina jarida wallahi lokacin nan da aka zo aka zamana sai su malamai su kasa gane juna suka yi gamun kamar za a canza wani abu ne su kuma sun nema ne a zo mutum abin da sabu addini ba mai gyara kan shi a lokacin yana tunan wani mara ganin wasu samari nan hannun harajin matsala mata maganar matan kace mata haramu ce mun mun karanta a lokacin mun karanta a risala an ce tahrim saki uku ne a nan haraji a bakin shi ya ce ka jama'a wannan abin mu zo mu gyara mu tsara abin zai gyara mu a zamaninmu to wannan abin zai misali kacin zai misali a to zai iziya ba da ita ba risala an kuskure risala ga risala duk kuskure ne ya ce a ci ku tsaya ya ce ni ina karanta iziya risala na yi koya sama nake na ta yi iraka bakara hitar shekara goma na dawo goma na yi bayan su ki na san sarai ya ce wannan abu ne ba muna bata wannan littafin ba amma mu ɗauki abin da zai daidai da zamanin zai zama matsala kan shi ya ce zai misali sakin mace na tarihi gashi na a risala littafinmu sa su kari an ce saki uku ne ya ce amma ka sunna ƙarfi abdullahi bin abbas hadisi ya inganta na bin abbas ya ce ba batta sakuwa ba saki ba ne ba ka fara za ka yi ya ce wani zamu ɗauka ga nasir sunna kuma abin zai an samu abin ya yawa ga abin zai gyara mu he mu ce mulke wancan a nan hajjin magana almuhimmi da kenan yanzu abin su ba su gane ba abin su suke nihi a zo ne a yi tsara abin da taron da ya rikici balle ne suka iya suka ce kurin su an ce arsala zai kun ta ishe su kun su ba su zai sai ta ishe su suke suke suke suke ba shi haɗin kai su tu yan nan garin annan da a takace yanzu zan nan wani buwa ne to da ya kawo shi wannan magana ta cewa a je a yi a je a ba su wannan a ba mata wannan haƙƙin shi ya ce shi kenan sai khalid khalid wannan halin iya nan rashi wanda ke limanci zama a garamar shi khalid wani mai kwan haka khalid ya ce kai kuza ya ce gawata malam zan tambaye ka zaman da yake matsalai shi wani sama da bejin hausa sai ya larabci sai a musu tarjama malam ya ce kaza alake shi khalid sai cewa mai fasare sadu ka tambaye shi ya ce malaci a tambaye ka mahoma wani idatul wafat ya ce a gaya maka gasawalar menene iddar mutuwa take hanawa aka tambaye malam cikin tare malamai ne wallahi duka sanan duka da su ni lokacin hidar rakiya ne koran muna kote muna kallo ne allah ka ce bai nan kace bai nan me yi ta hana babu jawabi ya shuru ya ce kulla ku gaya mashi tabanar zina wadda mai bita kare da bet kurin abin da take hanawa idda duk abin da yake na ado ne da kwana ba a gida ba ya ce ta wannan abin kenan idda ba ta hana huta ba a dawo idda ba ta hana mace tauta da ba abin da aka hana ta kanta ya kwalliya kanta kwana ba a gidanta ba kuna abin da aka ce kenan to wani zamu je mu ce mu je mu ce gwamnati irin tafin hujja da zamu shi aka yi ce mu je mu ce gwamnati gaba da wata kwana goma me hujja ku ba mu ita yanda da ta je aiki zuma ɗin ta zo ta dawo kwana ne ba a yi kuram a waje ku za mu ga ruwa a nan da wata tana idda ta wuta tana gyara ta wuta garkata wani mata magana ta wuta magana na mace a kije ki ake a gonaki iya ki ake ki yi bukatar ki ko ki biya wata bukata daban kina shine asalin kenan magana wannan abin sune kurin idda duk abin da yake na mun kai magana kan da magana idda duk abin da yake kun ado shi mace bata duk kulliya kurin sai ta bari ba wani al'adun nan tsohuwa ga tsohuwa mai sata ta ba ta sata idda ta hudda ta in lokacin shiga ya yi an zo an sa ta lokacin mu ta ga za a hudda ta da kaza kaza shekarun ce wani lokaci ne zo na zo jina shekarun ce da muka gato ta zawa yi wata ce ta kaza ta wata ta kaba to me me za a yi ya tambaya ta me yanzu za a yi shi wai ya kafa ta addini ma ya tambaya me za a yi to shi suke shi kuma ba wani magana wani abu ba mai sake wani dake kurin mutuwar mijinki ta saki idda an hana ki dukkan ado ba wani mai baki ko saki kurin kin kare in wannan kwanakin sun kare wata da kwana goma kurin kin kare idda shi kenan shi a ce musu misali mace mijin ɗin masu yawan duniya misali mijin ya mutu bata labari ba sai bayan wata hudu kwana goma wata wata hudu kwana goma a ce ke wanta wani ya mutu wata kaza aka tabbatar wata kaza mutu an kare ba magana idda ba wani sata ta fita an kare shi kenan ba da ta ce ta shiga ɗaki da zama ta da kwana goma ba a wanka ba a wanka ba a wanka da juma'a ba a wanka ba a sa wani da wani irin dokoki irin na jahiliya ba ta rana ana ka ta fada tana waje ka ta ka ta hudo tana waje fada rana tana ɗaki haka shi hudo haka dokoki na jahiliya da kullun da rike da wuta ba ta ba ta da wuka kullun wuka a hannunta kiran ya dawo maka eh da wuka ba ta ba da wuka da wuka a hannunta batar ba da wuka kenan ko ma dawo kenan ta tana da makami kenan ko da wuka da abu dokokin jahiliya yan wa a takaice kurin ma mata musulma idda ki kurin ta kafa ki kurin zama ne zaki baki dukkan ado kurin tsawon wata hudu da kwana goma huta akan larura akwai dama amma a dawo gida a kwana shi da kuma takaice kurin sai kenan wannan muna maganar أم سلمة وترواية سيتوا عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعس لا تلبس المعصفر من الثياب ولا ممشقة ولا الحلي ولا تقتدب ولا تقتهب wannan me yake cewa wannan ruwa ta ummu salama tana ba labarin cewa ruwa da imam imam nasai haka abu daud ya rubuto ta tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almutawaffa ana zawjuha matar da mijinta ya rasu la talbasul mu'asfar ba ta sa mu'asfar na wani kular ne wanda yake cira wajen nau'in ja mai duhu a birni ne kamar na cikin musulman jawa misali cikin jawa wani kullum da ba an ce jawa ko ai ba ka ce jawa daban ruji daban akwai kulakin jawa ko da san jawa da ya san kulakin ta to shi ma asfar wani nau'in ja ne wanda yake mai ciza wajen ja wajen du ja mai duhu wannan shi yasa wasu suke fassara kaya da akwai ruwaya ta annabi mu asfar sai suke fassara akwai asfar bil hamza a larabci shine masara al asfar asfar nau'i asfar bil hamza shine masara to sai zo na fasara sai fasara masara da maganar masara ce an an samu masaran kaya ba maganar masara cikin hani maganar shi illa wasu kamar ibnu qayyim iya hujja da wannan ruwaya kan haramta jan kaya jan kaya ta wannan ruwaya ce ake haramta sa kaya ja kuma ce jajja wurin da wani wuri mai sabanin gaske na akwai ruwaya a bukhari ka cikin sai musulun wanda hadisan bara wanda ke cewa bai ga mutum mai kyawo wanda cikin kaya cikin kaya kwamfalan kaya jajaye ruwa bukhari musulun ka ruwa da sai jajayen kaya wanda sai a wannan ja yakan yi ja ne ba wuri ba a iya misali misali sai ka misali irin kamar misali raunin saudiya a ce a ce ja ne ko jarawa ne ko amma ku hori ko jarawa ne inda aka ce jana min jihar gaba daya shi ne gaskiya kamar na ga mashahur hassan shi ya ce gaskiyar magana kurin a tsaya a nasi yadda ya zo kayan da aka rina da nau'in irin wannan ja na ma'asfa amma ba shi ba iya ga shi ba lahi cikin wannan halitta na cikin bawali fi akta misali da kawo wannan magana to shi yan wa takaice dai wannan iya magana mace kar ta sa kaya mai zane mai ado kuran an ta ce mu'asfar kenan kenan la talbasul mu'asfar min asiyab katta sa wani akawa kular akawa rini da mu'asfar mu ce ja a wancan zamanin wala mashaka ko kuwa almamashaq nau'i ne na ce wata jallaka ce ita ma wadda ake rini da ita alakul halin kurin katta ya ado da kaya masu rini wala lahuli katta sa kwandage kwandage wala ta katta sa wannan lalle wala ta katta sa turare ka katta sa kwalli kenan ka da kenan ka sa kaya masu ado ka ta sa kwandiga ka ta kumshi ka ta sa kwalli mace mai zaman idda wannan shine abin da aka hana mace wadda mijinta ya mutu ta yi ke kurin ka ta yi kwalliya dukkan wata kwalliya ka ta yi sai ma yaji ba alal mu'tadati min talaq raj'i ma yaji alal mu'tadati min talaq nan kuma meye aka dorawa ko aka wajabtawa matar da aka ma saki wanda ana kome ba ta je kama saki ɗaya ko saki biyu irin wannan menene ya wajaba a kanta ya ce ya ji ba'alar mutattati min talaki raja'i ya wajaba a kan matar da aka ma saki saki wanda yake da kome wanda kenan miji yake da haƙƙin ya maida ta shi ne raja'i ya ce ya ji ba'alaiha an tarzama baitin zaujiya hatta tanƙadi iddatuwa wajibi ta zamana a wannan gida nata kata ta gidansu har sai ta ƙare iddar da Allah ɗora mata wala hindu laha an takhruju minhu ke mace musulma bai halitta ki huta daga wannan gida naki wala hindu zawjiha an yukhrijaha kai ma mijin kace ta gidan ubanki ta gidanku kuma sauna abun kai ma kakka hudda ta daga gidan naka ke kacci huta shi kai hudda ki a wannan zamanin kamar zaman gaban zaman gidanta ne kan gwanan maza dole a gyara idan ana magana a halin saki an hana ma ka ce ta gidanku to ina ga halin akwai matsala ko ta gidanku ta gidan ubangi hakuran duk da ana cewa ba saki ba ne ya ka saki amma akwai cin mutunci akwai ɗan gudace kudin wani mutum ya diba abinda ya kanci kai kaddara kai aka ma kaji daɗi kai da kace inda kai za a ma haka kaji daɗi ya kace aka ma kai za ka ɗaya wani ta yi gidanku ta yi gidan wani ta gidan ubanki ba na ce mata ko ji wani meji to ba a yi laifi ne kuma dokar ta Allah ce ba a yi ko a zaki ko a rabuwa ko a rabuwa an ya rabu an hana haka nan balle a hushi yan wadda kullum mai zuciya ya mata lanzami kullum zuciya a mata ragama a mata linzami a rike ta da kyau in ba a rike ta ba ya ta rike ta baruka ya yanzu ya kamar ni yi mata da kamar ni ta mun kaza a ba a cikin mi a kamar doka ta Allah ka zama to min doka ta Allah ruwan ka ita kamar doka Allah kun ka huta yace kenan wannan abin da ya hudi kenan bai halitta ita wallahi lillahi an takhruju minhu wallahi lillahi an zawji an yakhruja min an yakhrujaha bai halitta ita matar ta huta kuma shi ma mijin bai halitta ya huddata daga wannan gida kenan kowa ya Allah ina ga ba mu lokacin karanta aya da insha Allah Allah kai mu sata sama sai mu dasa aya insha Allah Allah taimake mu Allah mana umur Allah taimake mu da bin dokokin shi shine babban abu Allah mata wadda wadda Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته